أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قائل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والقائل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموئزة وذكرى للمؤمنين القائل سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والقائل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فاليوم لم تعلم واجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك إن خشته فآزره فاستغلظ فسر على سوقه وجب الزراء ليجيز من الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قائل ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم آه babban shehi na sheikh muhammad balarabe isa mai wannan zawuya mai albarka babba daga cikin manya-manyan almajiran maulanmu sheikh tahir radiyallahu anhu amini na sheikh ahmad kan kusurwan fada iyayenmu alarammomi limamai mukaddamai sauran zakirai da 'yan agaji da 'yan uwana almajirai assalamu alaikum wannan zawiya in mun zo bai wuce mu yi addu'a mu sanya ƙara maimaita addu'a ga wannan zawiyar ba saboda akwai waɗanda suka cancanci su zo su faɗi abin da za su faɗa mana game da janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma malan sai ya yi abin da ake kira wato man kana yumin billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu sai kawai ya girmama baki ya faɗi yan kalmomi takaitattu ya koma ya zauna wanda kamata ya yi bisa ladabi mu saurari abin da zai zo ya zazzage abin da ya karɓo a wajen maulan mu shak tahir radiyallahu anhu muna addu'a shi malam balarabi Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara girma Allah tabaraka wa ta'ala ya baka albarkan wa'innan manya-manyan kudubai waliyai mu ma mu samu daga abin da ka tatsa mu samu ainihin wato taraki Allah ya ƙara ɗaukaka gare su jama'a a wa'innan mutane da suka taru a nan ina kyautata zaton ba mutanen da sun taru ne don su ji abin da za a gaya musu sabu ba kowa malami ne a nan guri duk wanda ka ɗaga shi zai maka wani abu game da janibin ma'aikin sassalama zai ɗauki lokaci da awanni yana zazzago irin madaran abin da ake bukata sai dai kawai mu sanya kanmu cikin wato rijistar mala'iku mala'iku za su mana shaida mun zo taro ba abin da aka shirya taron aka gina taron a kansa sai saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su kuma dama aikin su kiraman katibi ne alamuna ma tafa'alun su kullum abin da suke yi shine ba su karawa ba su ragewa sai in an ce su karan suke karawa kuma suna ƙwararrun marubuta ne duk abin da muke yi Allah ya sanar da su saboda haka za su rubuta ko suna kan rubutawa wa'innan alkairori da ake samu a wajen maulidi a ce wane da wane da wane sun kira mutane ba abin da ya sa suka kira sai saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to wannan shine kamar yadda wata rana manzon allah sallama yana zaune a cikin gidansa sai jibrilu alaihi salam ya ce masa ya zo ya ga cikin wato raudarsa ya ga abin da sahabbansa suke yi da ya zo sai ya duba sai ya gansu sun yi da'ira suna zaune suna faɗin wa'yansu kalmomi sai manzo alisalama yana tambayin su me zaunar da ku adan suka ce mun zauna ne muna zikirin ubangiji muna gode wa Allah bisa ni'imar da ya mana a samunka to ni'imar da ya mana naskurullaha muna ta zikirin Ubangiji, wana shukuruhu muna masa godiya alama mannan bika a bisa ni'imar da ya mana. Allah ta baraka wata alaƙa da kan mannan lahu alal mu'mini na izba asfihim rasula. To Allah ya yi mana ni'ima, to wannan ni'imar shine wanda su sahabban suka zauna suna tattaɗa ni'iman suna ambata suna gode ma Allah. to ko in dai har zai zama cewa abin da za mu zo mu gode ma Allah saboda irin ni'imar da Allah ya mana ya bamu shugaban halitta to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a abin da kuka sani ba bakon abin da ba ku sani ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gani a aikace sun aikata sun gani karara sun ga abin manya-manyan abin mamaki irin wani zamani ne da ya zo ko Maulawin Sheikh Dari radiyallahu anhu da irin manyan shehune irinsa sun yi ta nannagawa, sun yi ta nannagawa, sun yi ta lausasawa, sun yi ta isar da saƙon har muka gane, har muke ɗauka ɗan abin da muka samu mu aika da shi. Har aka zo aka dawo da maganan ba ma yanzu sai ka zauna kana magana a cewa maulidi ya hallata ko bai hallata ba. Akwai wani alkhairi cikinsa ko ba akwai wani alkhairi ba, an ma kai ga matsayin wuce gurin. Ba ma maganan abin da za a tsaya ana ja saboda abin da suka gani ba ɗaya ba biyu ba. A cikin sahaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai wani sahabi ana kiransa Sauban. Ba mu ba ne farko da muke maganuna magana cewa soyayyar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. Sauban radiyallahu anhu wani bararren manzon Allah ne sallallahu Alaihi Abin da yake yi shine wata rana yana cikin zama in suna tare da ma'aiki sallallahu Alaihi sai lokaci ya yi na rabuwa, manzon Allah zai tafi zuwa ga iyalansa ko zai tafi zuwa ga wani ainihin wasu munasabat, shi kuma in dare ya yi an zo rabuwa sai tashi sai ya koma gida, dole yanzu an shiga gida kuma kowa ya koma gida, shi ma zai tafi gida dole. Idan ya tafi gida yakan ga kafin gari ya waye asuba ya taso ya zo masallaci, ya samu ganin manzon Allah sallama, daren yakan masa tsawo. Sai ya taso cikin tsakiyar dare, ya ga kamar asuban ba za ta yi ba sai ya zo ya shafi jikin gidan manzon Allah sallama sai ya shafa a kirjinsa sai ya koma gida ya sake ainihin wato jibantan inda zai iya dan abin da yake jirawa idan asuba ya yi kamar ka ce shi ne dama abin da ba bacci ya yi ba kullum yana ganin haka kullum yana haka sai wata ran sai manzon Allah sai ya ganshi yana rama sai ce subhanu ya faru baka da lafiya ne yace lafiya na kalo ya aka yi sai ce wani tunani ya zo mu duk lokacin nake son ganin ka ina ganin ka amma yanzu sai tunanin ya faɗo min cewa wata ran zai zo zan iya rabuwa da kai mutu ko kuma kai in Allah ya karbi ranka ba zan samu zarafin ganin ka yadda nake ganin ka yanzu ba in kuma ma na mutu kai din ma ka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai ma in ka mutu ka koma zuwa ga Allah ni ma na tafi idan ban kasance cikin na samu aljanna ba to na rabu da kai kenan kai kaddara ma ko na samu aljannan ba irin aljanna ta irin naka aljannar ba saboda haka yadda yanzu nake gani na rasa wannan shine damuwa da shine rashin lafiya na sai manzo Allah bai mayar masa da kalmar komi ba sai Allah ya turo Jibril alaihi salatu wassalam tura Jibril yake cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa sai manzo Allah sai ya fada wa Saubanu ga abin da yake akwai zuciyar Sauban ta ji daɗi. Tunda dai haka ne yana tare da ma'annabi'ina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina mai kayan ya ce wa hasan ulaika rafiqa sai hankalinsa ya kwanta akwai wani ana ce da shi abdullahi bin zaidin cikin sabon manzon sallama shi ma wata ran suna cikin masallaci zai fita masallacin manzon Allah zai fita sai manzon Allah ya rike hannunsa da ya rike hannunsa suna fitowa sai ya narke da kuka sai ce me ya faru ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wallahi ina son ka wallahi ina son ka sai ya fashe da kuka bai mai da wani abu ba sai Allah ya sake maimaitawa tura Jibril alaihi salam ya sake nuna cewa ga irin yadda yake man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina amallahu alaihim aka yi masa haka hankalin sai ji daɗi to shi sau ba Abdullahi bin Zaid shine ba da wani abin abin gwada na musamman tsakaninsa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi su ƙimarsa a gurinsu ya fi musu kowane iri ga hubbu ga shauku sai aka wayi gari wataran ya tafi fadamarsa yana aiki sai aka turo masa ɗan aika a gaya masa manzon Allah sallama yau ya yi wa fati yana gonan ɗan aikan yana ya gaya masa saƙon a gurin bai ɗaga ƙafa ba sai ya ɗaga hannunsa sama ya ce ubangiji Allahumma izhaba basari wala uridu an ara shay'in ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ka makanta ni ba ni so in sake ganin wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka riko shi ya dawo gida ya haƙura da idon dubi daraja irin na ido dubi irin yadda dan adam yake son gani to amma daga lokacin yace in dai ba manzon Allah a bayan ƙasa to baya so ya sake ganin wani abu kuma haka aka dawo da shi babban wani mutum daga cikin sahabbansa wanda duk lokacin da za a ambaci wani girman sahabi mai girma irin sai na abubakar shi ma aka zo aka faɗe shi sai kaga kaman irinsa ne shine bilal bin rabaha ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babba a cikin ladan lokacin da kowa ya sani da tsananin tsanani ya kai tsanani aka zo aka sanya shi cikin azaba har sai da na abubakar radiyallahu anhu ya ga irin wahalar da shi da kafirai suke yi saboda ya yi imani zuciyarsa ta sawwala masa cewa wannan walakanci da wannan tozarci da ake yi wa Bilalu zai je ko kudinsa zai kare sai ya sayi Bilalu ya fanshe shi ko kudinsa zai kare shi kuma wanda ke ba wato wanda ke matsayin bawansa wanda ke masa yake karkashin sa a matsayin bauta zuciyarsa shi ma sai ta sawwalu cewa wannan irin wahala da yake sha da wannan bawa nasa ya kyautu da dai samu mai sayan sama da ya sayar ya huta shi zuciya sai na bakar ce ko kudin sa zai kare shi wani ya ce da zai samu mai sayan sama da ya sire ya huta sai Allah ya hada wannan wannan channel din da aka hada ya zo ya ganshi cikin wahala ya ce kai me yasa kake to dan adam ne irin ka dan me kake to zarta shi sai ce ina ruwanka bawana ne sai ce to in bawanka ne ka sayar mun da shi ce to ka saya shikenan sai bukata ta biya sai na abakar sai ya cire kuɗi ya gaya masa kuɗin ya cire kuɗin ya biya ya karbi Bilalu ya zo ya ‘yanta shi, to sai wani abin mamaki ya faru. Ranan da bayan manzon Allah Salma ya rasu, kasan Allah ya masa kirari wa sai na abakar radiyallahu anhu, wa ma li ahadin indahu min ni'imatin tujza ilabtiga wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. To shi da aka zo sai Bilal aka manzon Allah ya rasu aka gama abin da aka yi na kwanakin da aka yi sai ya shawarci sai na abakar sai ce Uh, ya shugaba ya amirul muminina ni kan yau zamana a garin madina ya kare sai ce mai faru ce ba zan iya zama ba tun da ba manzon Allah ba zan iya zama a wannan garin ba ba zan iya zama ba sai ce to ni kuwa ba da za a yi sai ka zauna ba zan bar ka tafi ba yadda kake kira sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci haka zaka ci gaba da yi sai ya ce masa to ina da tambaya da zan maka guda ɗaya ci na san kai ka saye ni, ina bawa, ka ‘yanta ni, to amma tun da kai ka saye ni ka ‘yanta ni, ba kan da na iya, in ka ‘yanta ni tsakaninka da Allah ne ka ban ni in tafi, in kuma ka ‘yanta ni saboda biyan wata bukata ne, to shi kenan ba zan tafi ba. Sai suna bakar ce, wallahi ban saye ka dan in mai da kai wani abu dan bukata ta ba na yi dan Allah ne, na yi dan Allah ne, saboda ka tafi. Bilal ya yanke jiki ya tafi ya bar Madina. Bayan ya bar Madina ya je shi ya ɗauki lokaci har sai na Abubakar ya wafati bai dawo ba. Har wani lokaci cikin khalifa sai na Umaru. Sai sai mafarki sai ga manzo Allah ya ce haba manzo Allah ya ce Bilal wani irin kauracewa ne haka. Wani irin kauracewa ne. sai nan ne sai bilal ya yanki shawara to yanzu kuma tun daga abin da ya gani masoyinsa sai ya ce to abin da za a yi shine bari ya dawo ya dawo madina ya dawo madina ya zo a lokacin da ya saba ya kira sallah da mutane da mata da wanda suke cikin gidaje suka ji sautin bilalu sai suka yi zaton ko manzon Allah ne ya dawo sallallahu alaihi wasallama suka dinga narkewa da kuka amma wani abin mamaki ran da bilal zai rasu matarsa tana kukan bakin cikin rabuwa da mijinta shi kuma yana ce ina cikin farin cikin gamuwa da masoyina wato si shi tafiya lahiran yanzu bukata ta biya zai je ya gamu da masoyi wannan soyayyar haka sahabbai suka rayu a kai dole mu dawo da mu yi setin irin namu soyayyar akwai wani sahabi da ake kiransa maliku bin sinani maliku bin sinanin an samu rincaɓewar yaƙi a uhudu da yaƙi aka tasan samun rashin nasara sai aka yi makami wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ga jini na kwararowa cikin manzon Allah suna tare da maliku dan sinan maliku sai ya sa harshensa sai ya lashi jinin manzon Allah yana ce majjuhu sai ya ce wallahi la majjuhu ya rasulullah ka tofar sai ya ce wallahi ba zan tofar ba in ji tofar da jininka manzon Allah ya ce ka tofar ka duba ga in manzon Allah ya ce kayi kaza to dole sai kai to amma kuma yanzu ga umurni ya zo ga saba umarni ya fi amfani ya fi girma ya fi martaba akan bin wannan umarnin tunda me ya faru saboda ihtiram martabawa girmamawa shi dai kan ya zubar da jinin manzon alsama a ƙasa yace ba zai yi ba manzo Allah ya ce ka tofar yace ba zan tofar ba sai ya lashe jinin ya lashe sai ya haɗiye sai manzo Allah ya ce man arada an yanzura ila ahli jannati fid dunya falyanzur ila malik bin sinani duk mai son ganin dan aljanna a duniya yana tafiya ya dubi malik dan sinani haka Maliku ɗan Sinan ya ƙare ya yi shahada, akwai Abu Dujana, Abu Dujana ta radiyallahu anhu yana tare da ma'aikin Sassalma da yaƙi ya kai inda ya kai, da yaƙi ya kai inda ya kai, makami ya kai iyaka har manzon Allah ba zai iya tsayuwa ba sai Abu Dujana ta sai ruhu a kansa. Idan an sako kifiya za ta zo sai Abu Dujana sai ya ta gurin, in kifiyan ta zo sai ta ƙare a jikinsa, da ya ga ya kai ƙarfinsa ya ƙare manzon Allah kuma ga raunin da ya same shi. sai ya kihu a kansa sai da aka ce kifawu in ka gani ka yi zaton beguwa ne a bayan abu dujana har ya ji ba zai iya wani abu ba zai bari wani abu ya taɓa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan janibin a takaice sai malamai suka nuna wa'insu sun kayar da mu akan matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake saitin bayinsa ta yadda za su girmama masa kayan da yake so shi kadai ne shi annabi Muhammad sallallahu shi kadai Allah ya masa wani irin kishi da ba a taba gani akan wani bawa kamar yadda Allah ta'ala ya yi masa ba irin kishin da Allah ya masa baka magana a gabansa sai da wani irin matakai wata rana wanda suka fi kowa kusa da shi a cikin sahabbai sai na abbakar da sai na umaru suna tare da shi sai can sai na abbakar sai ya hango wani mutum can da shi da umar suka hango shi da suka hango sai ga sai abubakar yana cewa wancan ina jin wancan ya faɗi sunansa sai suna umar yana cewa ba shi ba ne suna faɗan haka wannan yana ce shi ne wannan ce ba shi ba ne sai maganan sai ta ɗan yi sama kaɗan da ta yi sama sai Allah ya turo jibrilu alaihi salam a kira su a gaya musu yadda suke maganan nan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u asawatakum fawqa sautin nabi لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون sai naninsu sai yi ƙasa sai na abubakar ya ce to yanzu abin da muka daga muryan nan da mu Allah yake Allah ba wanda ya daga murya a gaban manzon Allah sai ni sai kai Umaru sai ce to daga yau ya Rasulullah in ka gana faɗi magana sai dai ka aka sirari sai dai kamar ɗan uwa da ake so a yi magana ta sirri da shi bari sake daga murya na a gaban ka ba sai sai na umarci a'a abubakar ai gara kai kai muryan ka dama ba sama sama yake ba ni ne nake da murya sama sama ni ne ni kuma ni ma na lamunce ba zan sake daga murya na a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da suka yi wannan alƙawari sai Allah ya sake tura Jibril alaihi salam innal ladzina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina amtahana Allahu qulubuhum littaqwa wanda suke rimtsa muryansu wajen manzon Allah Allah wannan Allah ya jirinci zuciyarsu akwai tsoron Allah akwai tsoron Allah sai aka yi haka wannan kenan kimar sayyidina Abubakar da kimar sayyidina Umaru wa'innan mutane masu girma masu daraja a gurinsa yana kuma ji da su ga surkuntaka ga abokantaka ga matsayi manzon Allah yana ce da da ku ɗauki duk abin da kuke da shi a duniyan nan ku bayar sa'i ɗaya na sayi na abakar in ya ɗauka ya fi abin da ku ɗauka ku bayar matsayinsa irin son da sai na abakar yake ma manzon Allah sallama da son da manzon Allah yake masa sai na Umar kuma ya dinga nana ta ce Umaru da akwai annabi a bayan da Umaru annabi ne da akwai annabi a bayan da Umaru annabi ne to duk da saboda irin matsayinsa amma sai da Allah ya ce in kuna daga muryanku sama da muryarsa aikinku zai rushe ba ku san aikinku ya rushe ba sai malamai suka ce daga cikin malaman akwai Yusuf na Bahani sai ce to idan har daga murya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai sababta wannan manya wa'annan manya manyan mutane aikin su ya rushe to wa'anda suke baya ba suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai maganar manzon Allah gaba gare su idan mutum ya ɗaga wata magana ra'ayinsa sama da abin da manzon Allah ya faɗa to aikinsa zai rushe bai san aikinsa ya rushe ba ra'ayinsa misali manzon Allah su ya ce ya ce ayi kaza sai tunaninka ya ga cewa ga wani abin da kake so ka yi daban ba abin da aka faɗa ɗin ba yau in mun ka ɗaga ido muka dube mu shine kaɗan ya rage kowa yana tafiya akan abin da ransa yake so ba abin da ainihin nassin Kur'ani ko nassin hadisi yake tafiyar da mu ba. To wannan shi yasa ake yin yanayin da suka yi ladabi tare da manzon sallama to mu ma fa sai mun yi ladabi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ainihin idan kai ladabin ka girmama kamar ta ba ka kiyaye alhurman maganar to Allah tabaraka wa ta'ala zai kiyaye ka zai sa ka a cikin bayinsa wanda zuciyarsu akwai tsoron Allah idan ku har muka zauna maganar zuciya ya zama cewa maganar ma'aiki sallallahu salama za mu kimanta ta da ra'ayinmu fifita ra'ayinmu fifita abin da muke so mu faɗa ko abin da muke so mu yi sama da maganansa to za mu yi ta tafiya ba mu san aikin mu ya rushe ba Allah ya kiyaye wannan abin shi yake gwada maka cewa yanzu wata tafiya ta yi tafiya wata tafiya ta yi tafiya yanzu shehu mun nan da ya tashi yake magana sai ya faɗi wasu sako ya ce wannan sako ne duniya ta shiga matsala yanzu ba nan ƙasa Najeriya kaɗai ba matsalar da ta shiga sake maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sake maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa kowa ya shiga kakana kai aka rasa gaba aka rasa baya aka rasa dabara har wani kafiri yake ce da za a samu damuwar da ya dami duniya a yanzu kafiri ne fa ba ma yana imani da ma'aikin sassama ya ce da za a samu a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan annabin a saka masa kofin shayi a gabansa a bijiro masa da matsalar da ya dami duniya yanzu kafin ruwan shayin ya ƙare yana kurɓa da yawar matsalar da ake ciki. Kafiri, to amma abin da ke gwada maka shine mu ɗin ɗin wa'inda ba kafiran ba wanda suka ci sun imanin su ne fa abin ya rikice masu aka rasa ina za a je. Allah na ce man a arada an zikiri fa inna lahu ma'ishita banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى to abin da yake akwai shine ga talauci ga kuɗi amma muna cikin talauci ga wadata amma muna cikin kaskanci ga abinci amma muna cikin tsananin yunwa duk wani mai ɗan shekaru sama da mu ya san abin da yake faruwa ɗan shekarun ba da suka wuce wallahi in an zo ana neman abinci za a samu ya dattawanmu suna cewa mutum ne zai tashi mai dukiya shine mai jaki zai ɗauki jaki ya tafi can ƙasar wato can wajen dukku suna noman gero mutum ya ɗauki jaki ya je can ya sayo gero a taho da shi har cikin garin bauchi da ƙafa a zo suna kore a je a ɗauki kore a jera su a shirya su a mutum ya ɗauko koren da kansa a ƙasa yana tafiya da ƙafa ya kawo har ya je mangu ko barikin ladi a je a sayar daga can su sayo abin da babu a nan su ɗauko su kawo shi da ƙafa ya kai ga matsayin idan ana neman abincin sai ai gidan wane da gidan wane da gidan wane nan ne ake ganin ake sai da hatsi za a je a samu a je a siyo kuma hatsin nan nawa yake ba wani kuɗin da a zo a gani ba a 1970 a 1983 1983 ƙarshen 84 ne aka yi juyin mulki aka yi juyin mulki wa shugaban ƙasan yanzu ko ba haka nan bane a wannan tsakanin ne aka yi masa juyin mulki to amma kafin nan a zo a masa juyin mulki ya canza kuɗi da ya canza kuɗi sai ya kai ga matsayin kuɗaɗen da ke hannun mutane aka ba su notice kullum duk mutumin da bai canza kuɗinsa ba tsakanin rana kaza zuwa lokaci kaza to yayi asara wannan wana ya zo da kuɗi naira dubu biyu sai ban naje illan ban naje aka canzo kuɗin da aka canza kuɗin sai na dawo same shi sai ya ce to yanzu me da a yi da kuɗin na ce a to ina ganin ko za mu je gadar maiwa a sayo abinci sai na tunanin cewa in aka sayo abincin dawa watakila kar mu aje zama mun shiga cikin masu ihtikari almuhtakiru mal'unun wal jalibu marzuqun to kada ayi haka sai na ce to a bari dai a dinga dan juyawa to amma sai na yi lissafi naira dubu biyu nan zan sayo dawa buhu ɗari da naira dubu biyu zan yi kusan cika roka da naira dubu biyu wannan kuɗin a wannan shekarun a wannan garin da muke ciki wannan garin da ake gani din a 'yan shekarun da suke ƙasa da ka zo ka samu a gabana akwai wani mai kuɗi a gomu ana ce da shi alhaji ladan asiriba ya sayo sabuwar tifa 911 naira dubu goma sha ɗaya yanzu naira dubu goma sha ɗayan shi da ka zuba a cikin a tankin motonka ka tafi kano in ka je can sai ka yi ƙari kafin ka dawo in wata irin motan ne ina kuɗin akwai kuɗin ga kuɗi babu albarka a jikin kuɗin ga abinci ba, ba kwanciyar hankali a ce maka yanzu cikin kaka duk abin da ake samu a kakan an rasa wanne ne ake ganin alaman sauki in ka je saya sai ka yi kaman ka fasa kuma bayan da ka iya sai ka saya me ya faru man a arda an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka gaskiya mun sakici da rike gaskiya bari ba mu misalin waɗansu bayin Allah da muke da su yanzu wasu suna da rai ɗaya kam a cikinsu yana nan Allah ya ƙara masa lafiya shi ne malamu shaidahu radiyallahu an Allah ne fa yace na lazina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahum rahmanu wudda wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah zai sanya musu soyayya don Allah shehu dahiru ya kira maulidi ka zo ka ga irin taron mutanen ba an kira maulidi ko ne shekara ana kira a stadium ba in ka ga mutane sai ka ce ƙasa ne bai aika ma kowa naira dubu ɗaya ba ko naira ɗari biyar ba amanu wa amilu salihati amanu wa amilu salihati ya yi imani ya yi aiki mai kyau tun malam suna jira ƙanana muna ƙanana zai taka ya tafi gwagwarmayan isar da saƙon Allah cikin lunguna da ƙafa aka zo tafiya da farin keke aka zo tafiya ya shiga jirgi aka zo tafiya akan vespa aka zo tafiya a wata mota bana ba harka aka zo tafiya akan motocin da suka wuce wannan yanzu halin da ake ciki su taka irin takawa a shiga ko da kudi aljihunka ko ba kudi aljihunka su kama hanya su tafi inda zai je su gaisa da shehin su tafiyan ƙasashe wajen guda biyar da ka tsallaka kafin ka je Senegal, ko kuɗi ba sa tanadawa. Zuwa da su yi wajen shehun malami su samu albarkansa su dawo, ya amince masu sun amince da shi. To wayannan mutanen bari mu gwada wani bambancin da muke tafiya bambancin mu mu yanzu da muka ce mu ne ɗin. Mu da kuke ganin kuke tunanin ko a ce irin wa'inan da ake tafiya, bari ka ga irin bambancin da ya faru. Su al'amarinsu na tafiya aikinsu da irin yadda lamarin su yake Allah ya riga ya lamunce idan suka ce kaza sai ga Allah ya yi kaza din wata rana maulama shaidar da shehu aminu sun kama hanya za su tafi senegal suna tafiya ba mai mota kore a cikinsu sun sauka a wani guri a karɓi bakuncinsu wani guri da suka je wani garin sai aka ƙi karɓan bakuncinsu kuma la'asar ya yi guzurinsu ya ƙare suna buƙatan abinci ba yadda suka iya wani mutumin da suka sauka gidansa ya hana ya yadda ya saukar da su sai shi wace ya koma ɗan rumfan ƙofar gidansa ya kwanta ya ɗauki ƙafarsa ɗaya ya saka ya ci gaba da tilawansa yana tilawa shehu aminu ya tafi cikin gari ko da a samo ɗan abinci a taho da shi yana tilawa yana tilawa an ƙiya ba su masauki can sai mutane suka koro karen hauka karen haukan ya zo da gudu sai ya samu kafan shehu yana ɗan girgizawa yana tilawansa a jingine sai kawai sai ya turzaza a jikin kafan ya kama sa bakinsa a jikin kafan shehu yana tilawansa bai canza ba yanda ka san kule ne kyanwa ne ka san kyanwa baka tsorata da ita haka bai damu da abin da ke akwai mutane sai da suka koro karen hauka sai suka tsaya can da suka tsaya suka ga abin mamaki karen ya gama abin da ya gama ba inda ya masa rauni ko ɗaya kuma bai ɗaga kafan sai dake bai bar tilawarsa ba da ya dawo abokin tafiyarsa ya dawo kawai shi kenan sai aka ce wani mun yi wasu baki ga wani baki abin mamaki karen hauka ya zo ya sa ya zo ya yi ta abin da ya yi a gabansa ya dame mu ya ɗaga mana hankali amma shi ba abin da ya canza sarkin gari ya ce a kawo yanzu wayannan su zama bakinsa aka zo a karɓe su a karɓi bakuncin su suka gaba abin da suka suka tafi a gabana ne akwai wan katagun na yanzu bari in ƙara ɗaya akan shi ɗahiru ya kama hanya zai tafi kaduna a cikin wata motar samar sandi ka san bambancin abin da ke akwai sai ka yi imani ka yi aiki mai kyau ka zama ka shiga layinsu da ya kama hanya zai tafi sai barayi suka tsare shi barayi suka tsare suka suna bukatan kuɗi ya ce to akwai kuɗin a bayan mota suka duba kuɗi suka ɗiba ce to bayan kuɗin ma moton ma muna bukata ka ba moton sai su ku bar mun moton ce a moton ma ka ba mu sai ce to shikenan ku cire kayan aka cire kayan sai aka ba ya ɗauki kiɗin moton aka ba su da aka ba shi barayi suka ɗauki moton suka tafi sai suka tsada wata mota suka zo suka samu dibijin na 'yan sanda shau sai ya tsaya ce a tsaya a gurin da aka tsaya sai ce a kan hanyar nan barayi sun mana fashi sun karɓi kuɗinmu sun karɓi mota motar mu kira marsandi iri kaza mai fenti iri kaza mai namba kaza amma gobe da ƙarfe kaza za su kawo motan wajenku in sun kawo kar ku karbi komi a wurin su su aje mini mota na kar kuma su komi ku bar su tafi barayi sai sai yan sanda suka yi mamaki suka ta mutumin da aka masa sata shine kuma yake ce ga karfen da za a kawo motan a kawo masa sai aka zo ana zuwa suna duba agogo sai suka ga mota mai irin wannan irin suna zuwa da suka kawo motan sai suka ce suka aje ce dama ko da barayi kun saci wannan mota to da sun kuma gashi shehu ya ce kar su ce komi suka ce ku kawo ki suka kawo ki suka ajiye time din da aka yi aka koma aka je aka karbi moton a gurin wannan biyun ya isa a goda maka mutumin kirki sai mun kama hanyar kirki mun zan mutanen kirki kafin sauƙin musiba da fitina ta mana sauƙi wani abin mamaki shau abul fatai ba abul fatai ba shau gibrim radiyallahu anhu wan ban katagun na yanzu dan aminu sale makwaucina ne muna tare da shi sosai yace sun tafi aikin haji sun dawo kam ɗin a Kano wajen da aka zo sai aka ajiye wasu immigration suka zo suna binciken kaya in ka zo sai an kunce kayanka an zazzage da aka zo kan kayan shawar gibrim sai za a bude sai ya ce ni ba za a bude kaya na wuce to ai akwai doka doka ya ba mu damar kayan kowa sai mu da ce to ni ba abin da doka yake bukata a cikin kayana ta to mu ko ba yadda za a sai an bude sai sai ce ni ko ba za a bude kayana ba shine sai ya ce masa shi yaron sai ya je ya samu babban su sai ce mun samu wani mutumi mun yi mun yi mu bude kayansa ya ce bai yadda ba sai ce sai ya taso da kansa ya ce kayan wayar sai ce kayana ne su to a bude sai ce ba a bude kayana to mu kuwa doka ne ya ba mu dama sai mu da ce to in ka bude kayan kuwa an sauke ka daga aiki yanzu sai kuwa ya taurin kai aka kunce kayan aka zazzage aka duba ba abin da ake nema da doka yake so a kama sai ce a mayar da kayan a ɗaure kafin a gama ɗaure kayan sai wani ya zo da wata takarda a nusa sai ya sara ma ogan da ya sara masa kawai sai ya miƙa masa takarda dismiss an sauke shi a aiki wamban katagun ya ce a gabansa aka yi haka ba labari ake ba shi ba yanzu wamban yana nan da rai nan bayin Allah abin da ke faruwa kenan da su in ka duba ɗabi'un yadda malamansu suke hakan suka kama hanya wata rana shewa shewa bakar gumi ya sa an kira wato an kira wani taro a Kaduna a wani ɗakin taro ana kiransa Lugat House. Da aka kira manya-manyan malamai akwai sirrin Shehu Ibrahim a ciki, akwai sirrin Shehu Tijjani zangon bare-bare su Shehu Atiku, Abubakar Atiku. Da irin bayan Allah manyan na gargarun wa'innan bayan Allah mutanen kirkin. Da aka zo aka zo wajen taro sai shugaban lokacin sai ya ce to malam kai addu'a. Shehu Ibrahim ya ce an kira mu ya kamata a ta gaya mana abin da aka kira mu ko kan zakka ko akan aure ko akan aikin haji mu yi bayani an zo ba a ce mana ga abin da ai kuma a ce ai addu'a ce in kai addu'a in kai addu'a zaka mutu yanzu sai ya ce masa ita ka ka ka ai hakuri sai shehu daga cikin ko shawati ku ne ko shehu tijani ce kai abubakar ba jiya karfe biyu na dare kake bude buhari da musulun kake ta budewa ba kana neman ka kamo ka samo reference ba ai haka bai ce an yi haka karfe biyu na dare wannan yana kano wannan yana kaduna yana ta bude littafi gobe in an zo taron malamai ya dauko abin da zai faɗa ya ce an yi haka ya ce an yi haka shehu ya ce to zan kira sunan Allah ɗaya a tashi da Kaduna sai ce a'a Kadunan akwai bayin Allah sai ce to wannan gurin da ake mutum din na tsine mata yanzu shikenan har yau in ka je Lugar House an bar da shi sai kallo ba abin da ake yi a gurin to mutanen kirki hanyar sufaye hanyar mutanen kirki masoya manzon Allah sallallahu alaihi wallahi gaskiya da riƙon amana da biyayya da ladabi suka rike idan ba mu rike wannan matakin muka rike gaskiya ba ba mu rike ainihin amana ba ba mu guje ma abin da ranmu yake so ba to kar mu yaudari kanmu cewa za mu samu sassauci a cikin abin dama Allah yana da wa'insu bayansa wa yadribu qauman bi qaumin yana irkan wasu mutane da wasu mutane dole sai ka zan mutumin kirki tukunna al'umma su imfane ka yanzu kowa ya gani irin yadda bayan Allah suke suke tafiya suke irin dandazon da ake taruwa wannan abin da ke faruwa saboda ka shi yasa na ce nan taron da muka yi nan kowane mutum ɗaya in zai maka karanta maka tarihi har gari ya waye to amma ga wata matsala ta faru yanzu shehu malam shehu balarabe yake nuna mana cewa an fa shiga matsala to wannan matsalar da aka shiga wace hanya ce mafita sai mun dawo zuwa ga Allah Allah ya ƙara wa shehu tijjani karama abin abin mamaki abin abin mamaki sai ya zo a ƙarni na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin bayan wani mutum ja'iri fitinanne mai ɗauke da musiba an samo shi a lokacin hijira na da ƙarni na goma sha ɗaya hijira shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko hijira dubu ɗaya da goma sha ɗaya muhammadu ɗan abdulwahab hijira shekara dubu ɗaya da goma sha ɗaya aka haife shi bayan hijira ya shiga shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin shehu tijjani ya zo ya ɓata lamari duk duniya duk abin da ake gani tashin hankalin nan ɗan abdulwahab ya kawo shi duk wannan akan kadarkonsa ake tafiya ka duba fitnatul wahabiyya babban musibar da ake gani duk abin da zai baka a ce ɗa a masa aure da uwarsa a yanka ɗa a yanka ainihin wato yaro a kan ƙirjin uwarsa idan iyayenka sun mutu bayan sun mutu da shekaru in ka zo gabansa sai ka yadda su sun tafi suna kafirai tukuna komin karatunsu komin imaninsu to wani abin da ya zo shimfiɗa kenan har sai da ya ce abin da sama take masa rumfa babu wani wanda ke musulmi in ba wanda ya imani da da'awarsa ba har wani malami ya ce masa ya zo zai jarrabe shi don a lokacin ana da wa'insu manyan malamai da suka kewaye da shi sai ya ce masa Allah shiga bata malam kai ne kake shugaba sai wani ya zo ya baka labari ga mayaka sun zo da makamai sun yi runduna suna bayan gari bayan dutse sun an jima suna so za su shigo su fada maka kana shugaba sai hankalinka ya tashi sai ka tura mutane dubu su je su duba su ga wannan labari gaskiya ne suna fita sai suka ga ba su ga kowa ba suka dawo sai ce mutum ɗayan nan da ya baka labari mayaƙa sun zo shi da ka gasgata ko mutum dubu da ka tura suka je suka dawo ba su ga kowa ba su da gasgata sai ce zan ƙaryata mutum ɗaya in gasgata mutum dubu sai ce masa to an mayaya duk malamai duk malamai sun haɗu abin da kake kayi bata ne kuma kai kana nan akan abin da kake kayi ce ta hukuncin ka kisa shine kuma wanda idan wani makaho yana salati wa annabi in ya kira sallah ka duba cikin sai musulun ai idan aka gama wazana ana so ka yi salati wa annabi kafin ka yi wannan addu'a rabba hazihi da autit tama sai sai ce wannan makawo hukuncin sa kisa saboda yana salati wa annabi kuma aka yanka shi to me wannan ta'adin a bayansa ne Allah ya tada shehu tijani radiyallahu anhu to da yazo a wancan lokaci sai irin kokarin da yayi da irin yadda bayar da Allah ya musa sai ya lizamta mana istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah mu rike istighfari dari kullun da safe dari kullun da yamma istighfari ka ce shi ya haska Allah ya haska masa ne ga gurbataccen zamani da muke ciki yanzu kuma wallahi in ba don yan son duniya da suke cikin ɗarikan shehu tijjani ba ba wanda ba don 'yan son zuciya da suke ciki ba in kana so ka ga mutane da suke tafiya akan sunna suke tafiya akan hanya ta kware hanyar mutanen kirki ba kamar wanda suke cikin ɗariƙan wani shehu tijjani ka je ka duba gani sai dai kawai in ka samu wani mutumin dama in tafiya ta yi tafiya da ka zo ka ga mutum yana kan hanyar kirki amma kar ka tona kar ka tona an ga ba ma guje ya sha rawani haka ce Allah gafata mana ce kai je kar ka tona to ana samun mutane masu sake cikakken layin da ake kai masu suka ainihin wannan ɗariƙan ta zama masu ainihin tarko na neman biyan buƙatar su ba irin bin sunnan ainihin wato shehunan da suka gabata ba to wannan ita ce matsalar da muke samu amma idan mun yadda za mu yi istighfari to Allah ya lamunce duk mutanen da suke neman Allah gafara Allah ba zai musu azaba ba in mun lamunce istighfarin da muke yi din da gaske muke ba za mu fada cikin wa'inda sayyidina Abubakar yake ne yake cewa ko ma kai fama da kanka Allah ta'ala ya faɗi magana a kayin wasu mutane ya faɗi magana akan wasu mutane ce mutane ku kula da kanku idan mutane suka bata suka lalace batansu ba zai cutar da ku ba alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla iza hata daitu sai sai na bakarta ita mai rubil ma'arufi watnahu al munkar hatta idza ra'aytum shuha muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assaratan wa ijaba kulli zira'in bi ra'yi fa alaikum anfusakum to idan an ga kaga mutum yana cikin wannan dariƙa ta mu kaga duniya duniya ita ce ya zaba haramun yake bi son zuciyarsa yake bi to ya ci amanan shehu tijani ya ci amanan shehu ibrahim ya ci amanan wa'annan ƙudubai malamu shehu da shehu ya rike wani abu mai kama da wannan da ba a yi wannan tafiya da shi kaga dandazon irin bayan allah da suke so su ji muryarsa ba in kana so ko kai ɗan da ya haifa ne idan kana so ka gabaci ransa ka sauka akan kadar ko na gaskiya ka gani na jarabi shehu ba ɗaya ba biyu ba wallahi duk matsayinka da shi in ka sauka akan gaskiya to wallahi sai an rarashe shi ku shirya da shi sai an rarashe shi sai ka yi da gaske kai mai rarashin ma sai ka yi tunanin cewa kada fa kai ma ka shiga wancan layi din amma in ka rike gaskiya komin kashin ka komin kaman ka yana tare da kai to sai mun rike gaskiya sai mun kiyaye dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu kiyaye Allah ya sa mu dace jama'a dama na ce ni ba wai maulidi zan karanta mu ga su gwani ga manya-manyan kuduban da suke tafiya wanda suka shirya wannan lamarin da za su zo amma wallahi mun ballo jaki mai rufin kai mun ballo jaki mai rufin kai babban matsalar dole ne sai mun kiyaye ka duba ka ga wasu suna ruɗin mu suna yaudara wai idan ka zo kai abu da yawa kawai shikenan yawan da kai shikenan a Allah ta'ala yana cewa tabaraka allazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum a amalu amalan ne to ayyukum ahsanu amalan to ahsanu kuwa manzon Allah kice ma an tambaye shi ma huwa isa ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka to amma ce ayyukum ahsanu amalan mu ce zamu zauna mu yi ta yin abu da yawa kawai don yawansa sa muna yin kawai don mun yawa babu kirta ta abu to akwai matsala Allah ya sauka karshe malam kabiru yakubu al'arabi wataran ya tara lodi littattafansa zai tafi wajen wa'azi tashan ba biyu sai wanda tijo ya tsare shi ya ce malam ina da ka je shi zan je karatu ne ya ce tsaya an tambaye ka ka san an ɗauke amana ya ce ba sani ba ka san an ɗauke imani ka san an ɗauke kunya sai ce to je ka abinka har yau a wannan karatun abin da yake akwai kenan to yanzu an ƙara an ɗauke hankali an ɗauke amana an ɗauke imani an ɗauke tausayi an ɗauke kunya an ɗauke hankali dama manzo alsalama ya ce wani lokaci zai zo za a kwace hankali in ba an kwace hankali ba ban yi tsammanin da a zo a same ka ka zo kai ka ɗauki mahaifinka a baka naira dubu biyu a kashe mahaifin ba ina duba social media aka nuna hoton wani yaro babansa ne ya haɗa baki da wanda za su kashe baban da aka zo ba da abin rabonsa naira dubu biyu ne abin da aka bashi Allah ya sauwaka Allah ya ganar da mu gaskiya Allah ya ba mu ikon bin gaskiya Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce a fili ya ba mu ikon nisantan ƙarya Allah ya ƙara ma shehun mu lafiya Allah ya ƙara masa karama Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah tabaraka wa ta'ala ya albarka ma wannan zawiya Allah ta'ala ya ƙara taraki wa ma shehu Muhammad Balarabe Isa Allah ya ƙara taraki muna roƙo a ƙara mana addu'a wannan masallaci da aka kai inda yake kafin mu sake maulidin gaba shekara mai zuwa a samu an gama fentinsa Allah ya tabbatar da haka kuma wannan zawuya wannan makaranta Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara haɓaka ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tabbatar da alkhairin da ke cikin ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadul Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin